بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da biyar ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na babban malami a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda kuma muke bin sharhin nan na fatul majid na wato a sheik abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 53 a cikin babi na biyar babin da ke ƙara fito mana da ma'anar tauhidi da kuma ma'anar ta Allah da bauta to a wancan darasin muna ɗaukan wasu ayoyi ne cikin alkur'ani da suke da munasaba ko alaƙa da babin muna fassara su gwargwadon yadda malaman tafsiri cikin magabata suka fassara su a wanda darasin da ya gabata mun karanta maganar wato katada wadda ibnu jarir a ɗabar ya ruwaita daga gare shi game da fassarar faɗin Allah ta'ala innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fadarani ala innahum yaquluna inna Allah rabbuna sune waɗanda suke cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijinmu kuma Allah ta'ala ya ce inda zaka tambaye su man khalaqahum la yaquluna Allah to sannan mun ji ainihin wato fassarar da Ibn Jarir Dabari ya ruwaito da shi da Ibn al-Munzir dai daga Katada game da faɗin Allah ta'ala waje alaha kalimatan baƙiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un suka ce abinda ake nufi al-ikhlas wa tauhid da haka ba za a wato har yanzu ana samun masu bautawa Allah da kaɗai tashi a cikin zurriyar Annabi Ibrahim alayhi salam sannan al-muallib rahimahullahu ta'ala ya ya wato ya ce game da faɗin Allah madaukakin sarki inda Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan kalma kalma ce ta alwala wal bara kalmar shahada la ilaha illallah kalma ce ta wala'a ga ƴan uwanka muminai da kuma barranta ga waɗanda suke kafirai da mushrikai mun karanta wani baiti na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala da ya kawo cikin al-kafiyatu shafiya wa idza tawallahum ru'un duna al-wara durran tawallahu al-azim shani mun karanta faɗin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha bana maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun mun ji me ake nufi da al ahbar jam'i ne na hibr ar ruhban jam'i ne na rahib wato jam'in malamai masana at-taura su ake kira da ruhban masana masu ibada wato su ake kira da ainihin wato ruhban to Allah madaukakin sarki ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah a daidai wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassara wa Adi bin Hatim lokacin da yazo hadda cross a wuyansa zai musulunta ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karanta masa wannan aya amma sai ali bin hatim yake cewa ai su ainihin wato ahlul kitab ba bautawa malaman nan suke ba ba kuma bautar masu ibada su suke ba manzo Allah ya ce bala a'a innahum harramu alaihimul halal ai su wannan malaman nasu wayannan shehunan nasu masu ibada tasu ai sukan haramta musu halal kuma su yadda wa halalu lahumul haram su kuma halatta musu haram fattaba'uhum kuma su yi musu biyayya akan haka fa zalika ibadatuhum iyyahum yace wannan ita ce bautata musu da Allah ta'ala yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah as-suddi shi ma yake cewa ai istansahur rijal sun maida maganganun wasu mutane ababan dogaro wa nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim sun yi watsi da maganar Allah da ta zo cikin alkur'ani can bayan su Allah ya ce wa ma'umiru illa li ya'budu ilahun wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushriku na karkashin haka malai yake cewa halal shine kawai abinda Allah ya halatta haram shine kawai abinda Allah ya ce haramun ne addini shine kawai abinda Allah ta'ala ya shar'anta ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam da haka wannan aya sai ta nuna ashe duk wanda yayi wa wani wanda ba Allah ba da'a yayi wa wani wanda ba manzon Allah ba da'a ya kuma bujire wa riko da maganar Allah ya bujire wa yi wa Allah da'a ya bujire wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta kuma yayi da'a ga wanda yake yi wa da'an nan cikin saban Allah ya kuma bi shi cikin abinda Allah bai yi izini ba to ya sani ya maida wannan mutum Allah ya maida shi abin bauta ya mai da shi abokin tarayya ga Allah wannan ko shakka babu yana korewa mutum tauhidi wanda shine addinin Allah wanda kalmar ikhlas ta la ilaha illallah take nunawa domin al-ilaha fa innal ilaha huwal ma'bud to bayan nan kuma mala ya ci gaba da kawo mana maganganu game dai da fito da ma'anar wannan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yace wayannan wayanda suka riki ahbar suka riki ruhban a matsayin arbab inda suka yi musu da'a wajen halatta haram wajen haramta halal to irin wannan malai yace ana iya fassara shi ta fuskoki guda biyu fuskar farko shine su san cewa wayannan malaman wayannan shehunan da suke bi sun jirkita addini sun fa canza addinin Allah na gaskiya kuma suka bi su akan wannan canzawa sun san abin da suka dora su akai ba shi bane ainihin abin da manzon Allah ya zo da shi amma suka ci gaba da take na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bin wannan abin da shehunan su ko malaman su suka kawo musu kuma suna kudurce halatta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da ya halatta saboda biyayya ga shugabanninsu ko malaman nan nasu tare da duk sanin wato tare da suna da masaniya akan hakan ya saba addinin manzanni amma suka doge suka ci gaba da wannan biyayya wannan kafirci domin hakika mutum ya mai da malaminsa ya mai da shehinsa ya zama wato ya ja'alahu Allah wa rasuluhu shirkan ya sanya wa Allah shirkiya da wato kishiya da shehinsa yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya da malaminsa ko da ku ba sallah ake wa innan shehunnai ba da malamai ko da ba faduwa ake gaban su a yi musu sujada ba to hakika ya kasance duk wanda ya bi waninsa cikin saba wa addini kuma yana sane da haka cewa wannan abin da ya masa biyayya akai saba wa addini ne ya kuma kudurce abin da wannan din ya faɗa ya ajiye abin da Allah da manzansa suka faɗa to wannan yayi shirka kamar wa'ancan fuska ta biyu ya kasance abin da suka ƙudurce ko suka yi imani da shi na haramta na wato haramta haram da halatta halal sun yadda wannan abin ya tabbata alkur'ani ya tabbata sunna sai dai sun yi wa malamansu da shehunansu da'a ne cikin sabon Allah kamar yadda musulmi mai sabo yake aikatawa ya san abin sabo ne kuma yana yi da aka su ma sun san wa'annan shehunai nasu ba daidai suke ba amma suna bin su tare da cewa sun san daidai din kuma sun yarda da daidai din sun kudurce da abinda Allah ya haramta haram ne abinda Allah ya halatta halal ne amma suna yi waɗannan malamai nasu ko shehunai nasu biyayya cikin sabawa Allah to waɗannan su ma suna da hukuncin ire-iren su ma'abota zinubai kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mahaluki da ake masa da'a cikin sabawa Allah innama da'atu fil ma'ruf to bayan haka sai muka fahimci cewa al muharrimu lil halal wal muhallilu lil haram in kana mujtahidan sannan duk mutumin da ya kokarin halatta haram ko haramta halal ko mutumin da ya kokarin haramta haram ya yi kokarin halatta halal amma da ijtihadi gwargwadon abin da ya fahimta gwargwadon abin da ya zo masa na ilimi sai ya ce abu kaza halal ne ko kuma ya ce abu kaza haram ne manufarsa yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai gaskiyar sai ta buyan masa ashe fatawar da ya bayar ashe fahimtarsa kuskure ce a hakikanin al'amari amma ya yi duk mai yiwuwa wajen nuna tsoron Allah wajen kafin ya faɗa ɗin wannan ba za a kama shi da wannan kuskure ba kawai dai za a faɗakar da shi kuma zai samu lada bisa ga ijtihadin da ya yi na yi wa Allah maɗaukake sarki ɗa'a sai dai duk wanda ya san cewa wannan mujtahidi ɗin kuskure ya yi malamin naka ba da gangan ba wajen ya yi ƙoƙarin fito da gaske sai ya yi kuskure wajen ƙoƙarin ya halatta abinda Allah ya halatta sai ya kuskure wajen ƙoƙarin ya haramta abinda Allah ya haramta sai ya kuskure kai kuma a matsayinka na ɗalibinsa ko a matsayinka na almajirinsa sai ka bi shi akan haka cikin abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi shi akan haka ka kauce wa maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana da ita a hannunka ka san maganar manzan Allah amma ka bi maganar malamin ka duk da cewa ka gano kuskure yayi to wannan lahu nasibun min hadha shirki shi ma in an tashi rabon shirka shi ma ya samu wani kaso na ainihin wato shirka irin wadda Allah ta'ala ya zargi musamman in ya biye wa malaminsa ko shehinsa bisa ga son zuciya qala al-muallif rahimahullah sai ce wale hadar tafakal ulama da wannan ne malamai gaba ɗaya suka haɗu ala annahu idza urifa alhaqu cewa fa in fa an gano gaskiya la yajuzu lahu taqlidu ahadin ko idza arafa alhaqa malamai gaba ɗaya sun haɗa kan cewa idan mutum ya gane gaskiya to baya halatta yayi koyi da kowa wajen saba wannan gaskiyar baya halatta ya gane gaskiya ce wannan kuma ba bisa kuskure ba dan kana iya fahimtar kamar gaskiya kake kai kuma ashe ba akan gaskiya kake ba wannan kai ma ka shiga cikin babin ijtihadi iya abin da ya zo maka na ilimi sai ka fahimci kamar hakan shine gaskiya sai ka doge akan hakan to wannan kai za a yi maka uzuri tunda ka yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙari kaga cewa gaskiya tana tare da kai amma a matsayinka na ɗan adam ko dai ƙarancin bincike ko ƙarancin fahimta ko ajizanci sai kuma ka faɗawa saɓanin abin da yake shine gaskiya wannan kuma hukuncinsa daban amma nan malam yana magana cewa malaman musulunci sun haɗa akan cewa duk wanda ya gane abu kaza gaskiya ne to fa bai halatta ya koyi da kowane ne cikin malamai ne ko shehunan ne shehunai ne baya halatta ya koyi da su wajen saba wannan gaskiyar gaskiyar yake nema ya same ta in tana tare da malaminsa ko shehinsa sai yawo malamin biyayya ko yawo shehunsa biyayya ba dan shi ba dan gaskiya tana tare da shi duk sanda ya gano malaminsa akan kuskure yake ko shehinsa akan kuskure yake yakan saki biyayya ga shehinsa ko malaminsa ya dawo ya rike gaskiya wa inna ma tanazau wannan kaulan wahidan malamai sun hada akan haka ba ka sakin gaskiya saboda maganar wani in dai kana kan gaskiya kuma ka gane abin da kake kake kai gaskiya ne kuma akwai hujja akan haka to bai halatta ka ajiye wannan gaskiya ka dauki ra'ayin wani wa inna ma tanaza'u inda malamai suka yi sabani fi jawazi taqalidi lil qadir ala istidlal shin mutumin da yake da iko zai iya shiga ɗakin bincike yayi research ko kuma wata mas'ala da yake so ya aiwatar zai iya nemo dalili da hujja akan wannan mas'alar amma sai ya ki nemo dalili sai ya ki bincike sai ya yi ta kalidanci da wani malami wani malami ya taɓa ba da wannan fatawar na halacci ko na haramci duk da cewa shi ma ba zai iya zuwa ya bincike ya gano halaccin ko haramcin amma kiwuya da kasala ko yanayi sai ya bayu sai ya zamto bai iya zuwa ya yi bincike da kansa ba sai ya yi koyi da maganar malamin da ya gabace shi to a nan ne malamai suka yi saɓani mutumin da yake ɗalibi ne yana da ido zai iya leƙa alƙur'ani ya gano zai iya shiga cikin hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto ya fahimci ma'anarsu ya karanta maganganun malamai na sharhi da suka yi waɗannan hadisan ko tafsirin malamai na wannan wato fassara da suka yi wannan ayat zai iya yi ya gano amma sai ya ƙi kawai sai ya dogara ko ya koyi da maganar waninsa to a nan ne wasu malamai suke saɓani akan halaccin haka ko rashin halaccin haka wa in kana ajizan an izharil haqqi alladhi ya'lamu in kuwa ya kasance ba zai iya bayyanar da gaskiyar da ya sani din nan ba fa hadha ka wato fa hadha yakunu kaman arafa anna dinal islami haqqun wannan ba shi da maraba daidai yake da wanda ya san addinin musulunci gaskiya ne wa huwa bainan nasara amma fa a tsakiyar kiristoci yake kaga dole akwai tasirin zama akwai tasirin waɗanda yake zaune da su sannan ga ƙarancin sani da yake da shi amma dai ya tabbatar ya san cewa addinin Allah gaskiya ne amma fa a tsakiyar kafare yake a tsakiyar kiristoci yake to kaga wannan fa idza fa'ala ma ya qadiru alaihi min alhaq idan ya aikata abinda yake da ikon aikatawa da abinda yake fahimta na gaskiya la yu'akhadhu bima ajiza anhu ba za a kama shi da laifin abin da ya gaza ba ya tashi can a wata nahiya tsakiyar duk ko ina ba musulmi kila sai shi sai wasu yan tsiraru a hakan ma shi kila yana da dan ido a addinin fiye da wasu kaga iya abin da zai iya aiki da shi na ilimin da yake da shi ne kawai to a nan gazawarsa ba za ta zama abin zargi ba domin ga irin zarful makan da ya samu kansa ma'ana ga irin gurin da ya samu kansa wuri ne da ba addini tsakiyar kafirai yake shi kaɗai ne musulmi ya dai san addinin Allah gaskiya ne kuma yana ƙoƙarin kamanta ainihin bin ainihin wato dokoki na addini to a nan dukkan wata gazawa da aka samu daga gare shi za a iya masa uzuri wa ha'ulayi ka san misalin irin wannan kan najashi wa gairi kamar najashi in ka karanta tarihin najashi da musuluntarsa za ga cewa iya abin da yake da iko kenan najashi shine sarki ya musulunta ya zama rajulun yaktumu imanahu ya musulunta amma duk wannan fada fada da rabaran rabaran da suke zagaye da shi ba san ya musulunta ba to yanzu kaga wajen activity na addini zai iya gwargwadon abin da zai iya ya musulunta ga iko yana hannunsa bai iya samun dama ya ɗauko ƙafa ya zo har garin madina wajen manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ne ta hanyar sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su garin habasha kuma da ya fahimci addinin ya fahimci gaskiyar sai yake akan addinin gwargwadon iya abin da ya zo masa na ilimi to yanzu kaga dole wannan za a iya samun wani lokaci yayi wani abin da yake sabanin abin da musulunci yace saboda iya ilimin sa kenan kuskuren ba da gangan yayi ba to irin wannan yake magana wa qad anzalallahu fi haula'il ayat fi min kitabi irin waɗannan Allah ta'ala ya sauka da wasu ayoyi cikin littafin sa ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim wa inna min ahlil kitab lallai na daga cikin ahlul kitabi ana samu cikin kiristoci ana samu cikin yahudu ma'abota littafi laman yominu billahi akwai wanda yake yin imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abin da aka saukar muku wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar musu khashi'ina lillah suna masu rusunawa da tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa musanye da ayoyin Allah da wani ɗan tamani kaɗan amma suna can cikin al'ummarsu ga su dai min ahalil kitab ne amma sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka saukar muku sun yi imani da abin da aka saukar musu amma ba su sami imkaniya dama ta su taso su dawo cikin ku ba ana samun irin waɗannan suratu ali imran aya ta 199 wa ƙaulihi da faɗin Allah ta'ala wa idza sami'u ma unzila ila rasuli idan suka saurari abin da aka saukarwa wannan manzo tara a ayunahum za ka ga idanuwansu tafidu min ad-dam'i suna kwararar da hawaye mimma arafu min al-haqqi saboda abin da suka gane na gaskiya kaga suna can cikin mutanen su amma duk sanda suka ji abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ayoyin alqur'ani sai kaga idanuwansu suna zubar da hawaye saboda abin da suka gane cikin wannan sako da aka aiko annabi da shi na gaskiya wannan aya cikin suratul ma'ida aya ta 83 wa qaulihi da fadin Allah ta'ala wa min qaumi Musa ko ka san daga cikin mutanen annabi Musa ummatun akwai wata jama'a yahduna bil haqqi suna shiryarwa bil haqqi da gaskiya wa bihi yadiluna kuma da gaskiyan nan suke yin hukunci na adalci kuma suna can cikin mutanen annabi Musa ina fata an gane suratul a'raf aya ta 159 to kaga wannan sune irin hukuncin wanda wato ya gaza bayyanar da gaskiyar da ke da ya sani ko kuma ainihin wato yana aiki da iya gwargwadon gaskiyar da ya sani kuma za ka same shi a gaskiyar da bai sani ba yana da gazawa kamar irin suna jashi ga kuma ayoyi da muka karanta yanzu duk suna magana akan irin wannan yanayin irin wannan situation din kana iya samun yanzu wani za ga inda yake ko a nan arewacin ƙasar nan ana samun wasu wuraren da za ga a cakuɗaki a cakuɗaki ko ma ka ga 50-50 ko ga wani lokaci ma kafiran sirrin jaye ainihin wato musulmin gurin to kuma ga mutum yana rayuwa a gurin gashi yana da ya san abin gaskiya ne amma za ga zai gina hukunci ne akan iya abin da ya zo masa na ilimi don ma yanzu cikin ainihin wato ni'ima ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya kama wata irin duniya ko wani irin lokaci wanda samun ilimin ya wasa'il hanyoyin da za ka samu ilimi ko da kana cikin dajin runhu to sun sauƙaƙa wannan harka ta tawasul wato al'ijitima'i wato har kafofin sadarwa na zamani dinnan wayannan sun taimaka wajen yada sakonnin musulunci sako da lungu da aka za ga mutum zai iya downloading din karatu zai iya kallon malamin da bai ma san daga inda malamin yake ba shi yana can cikin kan dutse ko yana cikin kungurumin daji da sauransu to kaga wannan yankan abin nan ko kuma mutum yana da ainihin wato wata fatawa ko wani abu da bai fahimta ba akwai hanyoyin da mutum zai iya turawa da sakon kuma a bashi amsa wa ma in kana almuttabi'u lil mujtahid amma in ya zamanto mabiyin wannan mujtahidi ajizan an ma'rifatil haqqi shi kan ba zai iya gano gaskiya ba ala tafsili filla filla wa qad fa'ala ma yaqdiru alaihi mithluhu kuma yayi iya abinda mutum irinsa zai iya aikatawa min al-ijtihadi na yin ijtihadi da kokari fit taqalid wajen koyi da waninsa ko malaminsa fa hadha la yu'akhadhu shi ma wannan ba za a kama shi da laifi ba in akhta'a idan yayi kuskure an gane ko wannan shi ma mutum ne wanda muttabi'un lil mujtahid shi kam dama ba shi da ilimin da zai iya ijtihadi da kansa amma yana yin koyi da wani mujtahidi to sai ya zama to ya samu kansa a wani guri da ya kasa gane gaskiyar ina gaskiyar take kuma kila babu mujtahidin a kusa da shi da aka sai ya aiki da iya ilimin da yake da shi kuma sai aka samu yayi ijtihadi yayi kuskure wannan shi ma ba za a kama shi da laifi ba kamar wanne sai ce kama fil qiblati kamar wanda ya samu kuskure a alqibla yana da ilimin cewa ba a sallah sai an kalla alqibla wannan ilimin yana da shi amma sai ya tsinci kansa a gurin da alqibla ta rikice masa sai ya yi iya ijtihadin sai ke ganin a iya fahimtarsa lokacin dare ne so babu ainihin wato rana inda rana ne zai kula da ina rana ta hudo ina ta faɗi a'a yanzu da daddare ne sai ya samu kansa irin wannan ana tafiya dare yayi an tsinci kai a cikin daji aka rasa ina ne alƙibla kowa a cikin matafiyan yana da masaniyar cewa kallon alƙibla a sallah rukuni ne dole sai an kalli alƙibla da aka a nan sai wani ya ijtihadi ya ce shi a iya fahimtarsa natsuwa ya fi natsuwa da inda nake kallo ɗinnan nan ne alƙibla yanzu inda nake kallo nan ne alƙibla ba nan ba ne da aka sai sallasa a iya ijtihadin sannan ne alƙibla sai sallasa sai da ya gama sai aka sanar da shi ko yana cikin sallah sai aka ce masa ba nan ba ne alƙibla to yanzu fara sallah da yana kallon yamma ya ɗauka nan ne alƙibla ba za a kama shi da laifi ba iya ijtihadinsa kenan sai dai a cikin sallan aka ce ai nan ne alƙibla to yayi raka'a biyu yana kallon nan sai juya sai ya dinga kallon alƙibla sai ya karasa kuma ba zai yanke ba dan ka san wancan kuskuren an masa uzuri a kansa domin ya yi iya ilimin da yake da shi kenan na ya fahimci ya dai yana da ilimin cewa kallon alƙibla wajibi ne ko rukuni ne a sallah amma yanzu alƙibla ta rikice masa a nan sai ya ijtihadi ya kalli wata jiha da yake ganin kamar nan ne alƙibla sai ya sallah wannan ya taɓa faruwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka yi tafiya su ma suka samu iskali a alƙibla sahabin yake cewa ma duk aka kiyarda kowa ya kiyarda da nan ne alƙiblar dan uwansa kuma dama an samu irin wannan sabanin kowa sai a kyale shi ya sallah inda yake ganin nan ne alƙibla an gane wani ya ce shi yana ganin nan ne wani ya ce a kai ina ba nan bane ya ce to ni na fi gamsuwa nan ne shi kuma wani ya kalli wata jiha amma duk da suka yi sallah kowa sai sa alama bayan gari ya yi haske fa'iza na hannu sallai na ila gairar kibla sai ce duk sai gashi duk ba alƙibla muka yi sallah ba kuma annabi bai ce su sake sallah ba ina fata an gane to wannan shi ma kaga ta kalidanci ne irin wanda ba abin zargi ba wa amma in kalla da shaksan ana gaya maka wato wannan bayanin malam yana yin sa ne game da koyi da malami koyi yace wa idza wa amma in kalla da shaksan duna nadhirihi an gane ko bi mujarradi hawa amma idan mutum ya yi koyi ya yi ta kalidanci da wani mutum duna nazirihi wanda bai kai takwaransa ba bi mujarradi hawahu da tsantsar son zuciya wato ya yi koyi da wani mutum ya yi ta kalidanci da shi duna nazirihi kuma wannan wanda ya yi ta kalidancin da shi bai ma kai shi ba bi mujarraji hawa kuma ba wani ijtihadi bane da tsantsan zuciya kawai yayi ta kalidanci wa nasarahu bi lisanihi ya kuma goyi bayansa bi yadihi da hannu ma'ana ya goyi bayansa da aiki wa lisanihi ya goyi bayansa da magana min gairi ilmin ba tare da ilimin cewa anna ma'ahul haqqu cewa gaskiya tana tare da shi ba ba shi da wannan masaniyar kawai a haka ya gina kuma kawai wani ne ya gaishe ya dauko wata da'awa shi ba shi da masaniyar wannan da'awar akwai hujja akan gaskiya mai da'awar yake kawai shi ma sai ya biya rima ya sha kiɗa kawai sai ya bi wannan da'awar ya goyi bayanta ya kuma taimake ta da aiki ya taimake ta da magana ba haɗa min ahalin jahiliya wannan yana daga cikin ma'abota jahiliya yana cikin mutanen jahiliya mutanen jahiliya su ne wa'anda ba sa tsayawa su bi cewa ina gaskiya take yaya a kawai mutum ya zo da abu kawai sai su bi shi wa in kana matubu'uhu musiban lam yakun amaluhu salihan to a irin wannan koda wanda yake bi din yayi daidai to wannan aikin nasa ba na kwarai bane an gane ko mu dauka wannan wanda ya buɗin sai aka yi sa'a ya yi aiki na ƙwarai to abin da ya masa to wai ba zai zama ya dace ba zai samu lada ba me yasa saboda ya yi ta ƙalidanci ne min gairi ilmin anna ma'aulak ya bu wannan ne ba tare da yana da masaniyar gaskiya tana tare da wannan mutum ba to sai masa biyayya akan haka ko da an yi daidai to shi bai dace ba zai samu lada ba wa in kana matubu'uhu mukhdi'an in ko wanda yake bi din yayi kuskure kana athiman shi mai biyayya ya zama mai saban Allah ma'ana duk wanda kake bi sai dai ka bi shi ala basiratin in ka bi mutum a makance ko daidai yayi baka da lada in kuma yayi kuskure kayi zunubi wato ka san tasirin biyayya yadda take ba abun ba wani wanda inda addinin nan ne babu wani mutum wanda kawai zai zo ba hujja ba hadisi ba aya kawai ya zo da wata fahimta ya zo da wata fikira kawai mutane ɗuwa a shi lalle in yana magana a saurara lalle in ya ce wa'azi yake a saurari me yake wa'azi me yake faɗa da me yake yin hujja sai an saurare shi amma kawai mutum ya kwaso da awa kawai shi kenan saboda mutane an saba tafiya fauda mutane suna son hayaniya suna son taratsi kawai shi kenan fuhu a bishi to ko daidai yayi wayanda suka bishi ba za su samu lada ba saboda kawai sun bishi ne ba tare da sun tantance akan gaskiya yake ko ba akan gaskiya ba in kuma ya fada yayi kuskure to su kuma suna cikin saban Allah kaman qala fil qur'ani bi ra'ayi kamar fa wanda ya fassara qur'ani ne da ra'ayinsa kaga duk wanda ya fassara qur'ani da ra'ayinsa fa in asaba ko daidai ya fassara fa kada akhda yayi kuskure wa in akhda in ko yayi kuskure fal yatabawwa maq'adahu minan nar to ya tanadi gurin zaman sa a wuta kaga ta ko ina ba fita ba shi da wani cikin magabata da ya taba jin ya fassara ba gaban malami ya ka fassara masa kawai da ra'ayinsa sai ya fassara wata aya a cikin alkur'ani kuma sai aka yi dace da ya fassara din sai ya daidai amma da ra'ayi yayi sai ra'ayin nasa ya daidai da fassara mai kyau ba zai samu lada ba in kwa garin yin fassarar da ra'ayinsa sai ya kuskure to ya tanadi gurin zaman sa wuta yayi wa Allah ƙarya wa ha'ula'i irin waɗannan min jinsi mani iz zakati suna daga cikin jinsin irin mutanen da suke hana zakka allazi taqaddama fihi alwa'idu irin waɗanda narko da azaba ta gabata a kansu wa min jinsi abdid dinar kuma ya fada cikin jinsin abdid dinar bawon kuɗi wa dirham bawon dirhami wal qatifa bawan kayan alatu wal khamisa bawan riga ko kaya tufafin sawa fa inna zalika domin wannan lamma ahabbal mala yayin da ya so kuɗi ya ƙaunaci kuɗi ya zama mayan kuɗi mana'ahu an ibadatillah wannan so da yake wa kuɗi sai ya hana shi bauta wa Allah wa da'atihi ya hana shi wa Allah da'a domin ya hana zakka kaga kenan da yabi Allah da wannan dukiyar gara ya bujire wa Allah ya bi dukiyar kaga ya zama bawon kuɗi yanzu ba kuɗi ke bautawa domin kuɗi sun halatta masa sun haramta masa san da yake wa kuɗi da mayata da kulafucin da yake wa kuɗi har ya sa yana da kuɗin ya kai lokacin da zai ba da zakka kuɗin sun kai zakka amma ya ƙeme mai ke fitar da zakka wannan daidai yake da mutumin da a duniyan nan kuɗi ne suke sa shi su suke hana shi in kaga kayi man magana ya saurare ka kuɗi ne da kai ya zama bawan kuɗi shi ne manzan Allah yake cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul kamila ta isa wantakas wa idha shi ka falan takash shi ne manzan Allah yawa wata muguwar addu'a ya ce bawon kuɗi wanda shi kuɗi su suke sarrafa rayuwarsa su suke sa shi su suke hana shi duk abin da Allah ya haramta yakan bujire wa wannan abin saboda kuɗi duk abin da Allah ya halatta yakan yi ƙememe ya ƙi saboda kuɗi ya zama bawon kuɗi kuɗi ko a ina suke ko iri ne zai tara su shine ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham kaga kudi sun sa shi ya yanke zumunci kudi sun sa shi ya hana haƙƙin Allah na zakka kudi sun sa ya guje wa ƴan uwa kudi sun sa ya guje wa dangi kudi sun sa kaza kudi sun sa kaza sun sa shi girman kai to kaga wannan shi kudi ke bautawa shine manzo Allah ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham yace ta isa abdul khamila alkhamila shine ko katsi ko ko abinan katifa wato kayan alatu ko kuma shi kawai bawon ainihin taguwa ne ko kayan sawa ko ta ina ne kayan suke to zai yi amfani da ainihin wato basirar da yake da ita wajen ganin cewa koma ta wace hanya ce ya samu kuɗi don ya ɗinka riga kar dai a yi ba shi kar a yi wani yayi ba da shi ba don haka zai iya samun kuɗi na haram zai iya kisan kai zai iya duk wanda kawai don ya ji daɗin rayuwa don ya yi gini don ya sa taguwa don ya hau abin hawa ya zama bawan wayannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan bawa ya kife ta isa ya taɓe wanta kasa kuma ya kife manzon Allah ya ce wa idza shika falan takash ya Allah in ya shiga bala'i ka fitar da shi haka manzo Allah ya masa addu'a ya Allah in ya shiga bala'i kar ka fitar da shi ya Allah ko sartse yayi kar ka bashi abin cire sartsa shine wai za shi ka falanta kashi an gane ko kaga kenan ashe mutane da yawa yanzu kaman siyasa ko wanda yake bauta a siyasa bawon siyasa ne ba bawon Allah bane ita take sa shi ita take hana shi ita take halatta masa ita take haramta masa duk abin da siyasa ta haramta masa ko da yayi daidai da abin da Allah ya halatta ya kaurace wannan abin kenan duk abin da siyasa ta halatta masa ko da haramun ne sai yayi zai iya kisan kai zai iya cewa a nemo masa fat zai iya shirka zai iya cin nama mutum zai iya shan jinin mutum zai iya kaza zai iya kawai don siyasa don ya samu mulki wa kazalika haula sai ke cewa fa inna zalika lamma ahabbal mala to irin wannan yayin da ya kaunaci kudi irin wannan kaunar mana'ahu har kudin ya hana shi an ibadatillahi daga bautawa Allah wa da'ati da yau Allah da'a sara abdallahu ya zama bawan wannan kudin in siyasa ce ya zama bawan siyasa wa kadhalika haula haka waɗannan fa yakuna fihim shirkun asgar su ma suna da wani kaso na ƙaramar shirka a tattare da su wa lahum min alwa'id za su sha azaba bi hasabi zalika gwargwadon irin shirkar tasu wa fil hadith ya zo cikin hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin ibnu maja ya fitar da shi hadithi na 3989 hadithin mu'az dan jabal din da cewa hadisi ne da'ifi wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunana wannan hadisi a cikin da'iful jami hadithi na 2029 ga hadithin inda yake cewa yake cewa inna yasirar riya shirkun wai haƙiƙa ƙaramar riya ma shirka ce to hadithin bai inganta ba wa hadha mabsutun wannan abu ne da an yi bayaninsa cikakke inda nusosi wato a nassosi allati fiha itlaqun wa'anda a cikin wannan wato nassosi aka yi amfani da ainihin itlaqil kufri wa shirk ma'ana aka yi amfani da kafirci da shirka ala kathiri min az-zunubi akan da yawa daga cikin zunubai akwai zunuban da ba su kai babbar shirka ba amma an yi musu am an yi amfani da kafirci ne wanda ya aikata kaza kafirci ne wanda ya aikata kaza shirka ne an yi amfani da irin wannan shine cewa haza irin wannan mabasutun inda nusus wato a ce karamar riya shirka ce wannan mabasutun an yi cikakken bayanin irin wannan inda nusus latifi ha itlaqul kufri wa shirk a cikin irin nassosin da aka yi amfani da kalmar kafirci ko kalmar shirka ala kathiri min zunubi akan da yawa daga cikin wasu zunubai waɗanda kafirci ne karami shirka ce karama wa qala abu ja'far ibn jarir rahimahullah abu ja'far ibn jarir rahimahullah ta'ala yace fi ma'ana qaulillahi ta'ala cikin ma'anar fadin Allah ta'ala wa taj'aluna lahu andada wa taj'aluna lahu andadan kuna masu sanya wa Allah kishiyoyi suratu fussilar aya ta tara ai wa taj'aluna liman khalaqa zalika andadan wato kuna sanyawa wanda ya halicci dukkan waɗannan abubuwa kuna sanya masa andadan kishiyoyi wa humul akfa'u minar rijal kuma waɗannan kishiyoyin fa mutane ne irin ku tudi'unahum kuna yi musu da'a fi ma'asillahi cikin sabawa Allah shi yake nufi wa taj'aluna lahu andada intaha qultu sai nace kama huwal waqi'u kamar dai abin da ke faruwa min kathirin daga da yawa min ubadil qubur daga masu bauta kaburbura wannan shine abin da da yawa suke kan suka fada cikin sa قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar kishiyoyi koma bayan Allah suna ƙaunar su kamar ƙaunar Allah suratul baqara aya ta 190 165 sharh qala al-imad ibn kathir rahimahullahu ta'ala al'imad ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce yadhkurullahu halal mushrikina bihi fid duniya wa ma'alahum fid daril akhira haythu ja'alu lillahi andada ay amsalan wa nuzara'a ya'budunahum ma'a wa yuhibbunahum ka hubbihi wa huwa Allahu la ilaha illa huwa wala didda la wala nidda la wala sharika la al-imam ibn kathir yake cewa ubangiji ta'ala yana ambatan halin al-mushrikina bihi masu yin shirka da shi fi duniya a nan duniya Allah yana faɗar halin da suke yanayinsu wa ma'alahun fiddaril akhira da kuma makomarsu a gidan lahira haithu ja'alu lillahi andada inda suka sanya wa Allah kishiyoyi ai suka sanya wa Allah amsalan misali misalai wa nuzara da ainihin wato kishiyoyi ya abudunahum ma'ahu wanda suke bautata musu ma'ahu tare da Allah wa yuhibbunahum ka hubbihi suke ƙaunar su kamar irin ƙaunar da suke wa Allah wa huwa Allahu la ilaha illa hu alhalin Allah ku shine ubangijin da babu abun bautawa da gaskiya sai shi wala diddala ba shi da kishiya wala niddala ba shi da kini wala sharikala ba shi da abokin tarayya ma'ahu a tare da shi wa fi sahihain hadithi ya zo cikin bukhari da muslim ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu an daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kale ce qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ayyu dhanbi a'zamu wai a cikin zunubai da laifuffukan da ake yi wa Allah madaukakin sarki ya ma'aikin Allah wani zunubi ne yafi kowane zunubi girma yafi kowane zunubi muni qal manzo Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shi ne ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi ya halice ka wa ƙauluhu da faɗinsa wallazi na aman amma kuma su waɗanda suka yi imani a shaddu hubban lillah sun fi tsananin ƙauna ga Allah wali hubbihim lillah sabida ƙaunar da suke wa Allah wa tamami ma'arifatihim bihi sabida cikar sanin su game da Allah wa tauqirihim sabida irin girma da Allah yake da shi a cikin zukatansu wa tauhidihim irin kadaita shi da suke yi la yushriku na bi shay'an shi sa ba sa iya hada shi da wani tsananin ƙaunar da suke wa Allah tafi karfin su wa Allah kishiya cikar sanin wane ne Allah ya hane su da su masa kishiya girman Allah da suke gani da kadai tashi da suke a bauta wannan shi ya hana su su wa Allah kishiya bal ba ma haka ba ya abuduna wahdahu ya abuduna wahda shi kadai suke bautawa wa yatawakkaluna alaihi gare shi kadai suke dogara wa yalja'una suna fakewa fi jami'i umurihim a cikin dukkan al'amuransu ilaihi zuwa gare shi suke fakewa thumma tawa'ada ta'ala al-mushrikina bihi azzalimina li anfusihim bidhalika bayan wannan Allah ya gaya mana yanda mu'minai suke game da kaunar su ga Allah sai kuma Allah ta'ala ya gaya mana irin azabar sa ga waɗanda suke suka yi shirka da shi azzalimina li anfusihim waɗanda suka zalunci kawunan su bidhalika da wannan shirka qala ta'ala sai Allah ta'ala ce walau yaral ladina zalam ina ma dai azzaluman nan allazina zalamu waɗanda suka zalunci kawunansu ina ma sun gani idh yarawna al'azaba a lokacin da za su ga azaba annal quwwata lillahi jami'a za su san cewa lalle ƙarfi na Allah ne ga baki ɗaya qala ba'dhum wasu cikin malamai suka ce taqdirul kalam yanda zancen yake walau yaral ladina zalamu ay lau'ayanul azaba idh yarawna al'azaba ay lau'ayanul azaba la'alimu hina idhin anna al-quwwata lillahi jami'a suka ce azzalumai da suka zalunci kawunan su wajen yi wa Allah kishiya wajen shirka da Allah a ibadarsu ai wa'annan da sun ga azabar Allah to lalle da sun tabbatar sun san cewa a wannan lokaci ƙarfi ya tabbata ga Allah shi kaɗai ai annal hukuma lahu wahdahu da za su ƙara gaskata cewa hukunci na Allah ne shi kaɗai la sharika lahu bai da abokin tarayya fa inna jami'al ashiya domin a lokacin za su ƙara tabbatar da dukkan komai ta hata ƙahari yana ƙarƙashin ƙarfin Allah wa galabati yana ƙarƙashin galaba da fin ƙarfin Allah wa sultanihi da kuma cikakken iko na Allah wa anna Allah shadidul aqa- azab kuma da za su tabbatar da cewa lalle Allah mai tsananin azaba ne baqara aya ta 165 kama qala ta'ala kamar da yanda Allah ta'ala ce fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad fa yawma idhin a wannan rana la yu'adhibu azabahu ahad babu wani mai da zai yi azaba irin ta Allah a wannan ranar babu wani mahaluki da ya taɓa yin azaba irin azabar da Allah zai wa waɗanda suka bujire suka kafurce masa a nan duniya wala yuthiq wathaqahu ahad babu wani wanda zai iya ɗauri irin ɗaurin Allah ranar tashin alkiyama suratul fajr aya ta 25 zuwa 26 ya ƙulu yana cewa lau alimu ma yu'ayanuna hunaka da dai sun san abin da za su gani a lahira wa ma ya hillu bihim da irin abin da zai sauka a gare su min al'amuril fazi na al'amari mai muni almunkiri mai ban tsoro alha'il mai tada hankali ala shirkihim akan shirkar da suka yi wa kufurihim da kafurcinsu da suka yi a nan duniya ma Allah ya ce lanta wallahi da sun hannu amma hun fihi game da abin da suke cikin saminar zalali na bata wallahi da ba su zama batattu ba sun ma'akbara sannan Allah ya ƙara ba da labari an kufurihim bi ausanihim wa tabarru'il matubu'ina min tabi'in Allah ya ce kuma gumakan nan da suka bauta a nan duniya a ranar lahira kuma sai sun kafirce musu wa tabarru'il matubu'ina min tabi'in da kuma irin yanda malamai za su nisanci almajiransu shehunnai za su gujewa za su nisanci za su barranta daga muridansu a takamaka ka ce malamin ba rana ce ta baran-baran idu tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab kamar yadda zamu karanta duk wata alaka babu ita a wannan ranar da aka duk wanda ka bi ka bujirewa alqur'ani da sunna wallahi sai kun yi baran-baran da shi ranar tashin alkiyama inji Allah da aka rana ce da shehunne za su ƙaryata biyayyar da kace kayi musu kai a matsayinka na muridi rana ce da shugabanni za su bujirewa talakawansu su ce ba su suka bi ba shi sa Allah ta'ala ya ce za su ba da labari Allah ya ba da labari game da kafircewa su bi amfaniyar da gumakansu gumakan za su kafircewa wa tabarru'il matubu'ina da tawayen da waɗanda aka yi wa biyayya a nan duniya za su yi mina tabi'ina ga waɗanda suka bi su faƙala sai Allah ta'ala ce id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u id lokacin da tabarra alladhina tubi'u waɗanda aka yi ce an yi wa biyayya din a nan duniya za su barranta min alladhina taba'u daga waɗanda suka yi musu biyayya din ashe wanda ka bi ma akwai ranar da ka karar da rayuwarka wajen biyayya gare shi ya raba ka da Allah ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nesanta ka da alqur'ani ya nesanta ka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ka da wani sauye soyen zuciyarsa kuma kayi ta bin sa akan haka ashe akwai ranar da ba ma rana zai maka ba baran baran zai maka idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u akwai ranar da waɗanda aka ce an bi za su barranta kansu daga waɗanda suke kilemin su suka bi tabarra'at minhumul mala'ika akwai wanda suka dinga bautawa mala'iku mala'iku za su barranta daga bautar da waɗannan suka yi musu ranar alkiyama alladhina kanu yaz'umuna waɗanda suke riya cewa annahum kanu ya abudunahum wai mala'iku suka dinga bauta wa fiddari duniya a nan duniya fataƙulul mala'ikatu kaji a ranar tashin alkiyama mala'iku za su ce tabarra'ana ilaika ma kanu iyana ya abudun tabarra'ana ilaika ba ruwanmu da su sai kai ya Allah tabarra'ana ilaika ba ruwanmu da kowa ya Allah sai kai ma kanu iyana ya abudun Allah mu ba mu suka dinga bautawa ba haka shehi zai ce wa muridinsa haka almajiri zai ce wa malami zai ce wa almajirinsa wanda ya ja shi akan ainihin wato akan bata Allah ta'ala ce tabarra'ana ilaika ma kanu iyana ya abudu da wannan amsa ce da mala'iku za su yi da martani game da waɗanda suka ce su mala'iku suka dinga bautawa alal imadu ibn kathir a lokaci to sai mu tashi wannan gabar ta lamba ta biyu قال الإمام ابن كثير إن شاء الله بنا موكرن تاي زما ديدي الله تعالى يبا ملادا kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin